أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد فاتح الخاتم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا رانا جمعة rana ta goma sha uku ga watan jumadal akhira wanda ya daidai da bakwai ga watan farko miladiya dubu biyu da ishirin alhamdulillah yau wannan halka ta mu ta ishirin da biyu kenan cikin karatun littafin da muke karanta a shefa bi tarihi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam cikin wannan zawiya ta mu ta shehe mu shehe malu maran rajallah ta da anhu wa rahimahu wa rahmatan wasi'a za mu tashi yau fasali na tara alfaslu tasi fasali na tara ma ya ta'allaku bil mali wal mata shi ku zai bayani ne game da abin da ya rataya da dukiya da kuma kayayyaki karin manta littafin nan yana karantar muna ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dukan janibobi na rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna cikin abin da yake kamar ya lista wasu cikin wasu abubuwa na suke darurai ya kasa su kashi uku kashi na farko wanda aka so a karanta a ciki wanda ciki yabo yana cikin karanta su na biyu wanda yabo yana cikin yawaita su na uku kuma shine wannan za mu gani wanda ya danganta ga hali zai bi bayani wannan fasalin a cikin abin da ya danganci yaya ma'amalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kasance game da dukiya dan dukiya wani abu ne na rayuwa shi ma ba ta iya rabuwa da shi matukan mutum na raye sai ya amfani da dukiya to kaka ma'amalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kasance game da dukiya sannan kuma da abin da ya shayi kayayyaki kayayyakin nan ya haɗo har ma gidaje ne da ababen hawa da abin da ya kama da wa'annan duka kaka ne mu'amalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu gani insha Allah cikin wannan fasalin ma ya fara da cewa wa amma darbu salis amma kaga shi kasan na uku mun faɗi na na wancan na harin da na harko da na biyu to amma shi wannan kasan na uku fa huwa ma takhtalifu halatu fi tamadduhi bihi wa tafakhuri bi sababihi shine abinda halaye suke sassabawa cikin yabo da shi kuma da alfahari da dalilin shi ta dalilin shi wattafdili li ajlihi da kuma fifitawa domin shi ka kasratil mali me misali malai ce kamar yawan dukiya fasahibu wa alal jumlati mu'azzamun inda al'amati shi ma'abucin dukiya absa jumla a jumlance dai mu'azzamu abin girmamawa ne inda al'amati a wajen amawan mutane laitiqadiha tawassulahu bihi ila hajati saboda abinda amawan suke kudircewa cewa wa'annan ita dukiyar tana sadar da shi zuwa bukatocin shi abin da ke bukata mutane suna ganin mai dukiya to zai iya cimma burin shi ta dalilin wannan dukiya tasa wata makuni a aradihi bi sababi da kuma tabbatuwan mutuncin shi bisababihi da ta dalilin dukiya a rad jam'i ne na ird mutunci mutunci mutunci da dama kenan mutane suna ganin wanda ke dukiya zai kare mutuncin shi ko dukiya tana cikin abubuwan da suke kare ma mutum mutuncinsa wa illa in ko ba haka ba fa laysa fadilatan fi nafsihi shi karan kanshi shi duke ita karan kanta babu wata farala fifiko a cikin karan kanta ita duke kawai tarin kuɗi bai zama farala kawai a farala tana cikin irin wannan abu da muka waɗi na mutum ya biya bukatocin shi da dukiya kuma zai kare mutuncin shi famata kana al-malu bi hadhihi surati wa sahibuhu munfiqan lahu kowane lokaci dukiya ta kasance da wannan surar da aka gabatar mana ta biyan bukatu za a biya bukatu da shi za a kare mutunci da shi wa sahibuhu munfiqan lahu fi muhimmatihi wa muhimmati man itarahu wa ammalahu kuma ma'abucin shi wannan dukiyan yana ciyar da dukiyan cikin ababen da suke damunsa da kuma ababen da suke damun wanda zai bujiro masa da bukata wa ammalahu kuma yayi gurin shi wanda zai nihe shi ya tsammanin zai samu biyan bukata in ya zo shi ma yana ciyar da dukiya cikin shahin irin wa'annan kokensu wata surifi fi mawadihi da kuma juya dukiyan nan juya akala dukiyan nan fi mawadihi a cikin wuraren da suka dace da su daidaita mushtariyan bihil ma'aliya wa sana alhasana wal manzilata min alqulub yana mai sayan dokaka wa sana'a da yabo alhasana mai kyau wal manzilata da kuma matsayi min alqulubi daga cikin zukata kana fadilatan fi haqqi sahibi inda ahli duniya in bakin haka ne aikin duniya aikin dukiya ta kasance to ya kasance wata farla ce wata fadila ce wani abu ne na ɗaukakawa fi haƙƙi sahibi a cikin ma'abuta wannan dukiyan amma wurin wa inda ahli duniya wajen ma'abutan duniya ko wajen in duniya a in mutum wajen wannan haka mutum haka yake dukiyarsa abin da suka dame shi yana biyan bukatun shi da dukiya yana biyan bukatun mutane ma suka bujiro mai da dukiya yana sayan duk wani abin da yake na ɗaukaka ne zai sa dukiyar shi ya sai ya kare mutuncin shi zai zo zai ciyar da dukiya duk inda huskoki inda ya dace inda ya kamata mai kamata a bada yana badawa da kuma yana neman yabo ma mai kyau duk inda ake ma biya za ka biya amma waka za ka biya amma waka da kuma wani neman wani matsayi in shi ma ku dukiya take badawa za ka bada amma to wannan wurin mutane dai mutanen duniya dai wannan abu wanda farala ce dukiya ta zama wani abin yabo ne wani abin nema ne a wurin mutanen duniya to wa idza sarafahu fi wujuhil birri in kuma mutun ya juya akalar dukiyar nan zuwa huskoki na aikin alheri wa anfaqahu fi sabilil khairi kuma ya ciyar da shi cikin tafarki hanyoyi shi ma na alheri wa qasada bi zalika Allah sharadi kuma na karshe ko a bar shi hakan kuma yanihi zatin Allah da shi wannan ce da duke tasa wa dar al-akhirata da gidan da gidan dan karshe shine lahira to kana fadilatan inda kulli bi kulli halin to anan duke sai ta kasance fadala ce ta kowane hali ta kowane hali ma'ana wajen ɗan mutanen duniyar ma za su yabe shi haka nan waɗanda suke mutanen Allah su ma za su yabe shi kowa ya cancanci wa yabo a wurin Allah wa mata kana sahibuhu mumsikan lahu ko lokaci ma abucin dukiya ya kasance shi mai riko ne ga wannan dukiyar gaira muwajjihi wujuhahu ba mai huskantar da shi ba zuwa huskokin shi harisan ala jam'ihi kawai mutum ya kasance mai kwaɗayi ne a tara dukiyar a da kusuruhu kal adami to wannan yawan dukiyar nashi zai koma kamar babu da shi da babu ta daya wa kana man qasatan kuma dukiyar za ta zama tawaya ce ma fi haƙƙi sahibi a cikin haƙƙin ma'abucin shi walam ya kashi bihi ala judadi salamati kuma ba zai tsaya da shi ba tudun na tsira wato duk abin da inda ake neman mutum ya kai tunda baka ciyar da shi ba huskokin shi ba baka yi ba dan Allah baka yi to wannan gara ma babu da shi kawai kai tarawa kake abin da sha ma kai ka sai tara to wannan baya kai mutum mutum na tsira na duniya ma balle na lahira judad wurare wanda suke masu haƙo kamar ana neman shi da shi da shi Hausa suke Hausa ne na faɗa shi suke cewa tudun natsira ana neman wuri kamar duk wurare sun libje ko ina ba inda za a ana neman wuri mai mai mai tauri shine kai haƙo ka je kai ka samu wannan shine suke cewa majudu salam bal awqahu fi huwatin fi huwati raziyatil bukhli bal dai in mutum ya kasance kawai shi hammin shi gunin shi dai tara dai to wannan ita duke ta shi awqahu za ta abkar da shi fi huwati razilatin a cikin wani irin rami na kaskanci na na kaskana na razilatul bukhli na kaskancin mako wa mazammatin nazalati da kuma rami shi ma na zargi na kaskanci da wulakantuwa wani rami ne kawai shi kace na wulakanci ne da wulakantuwa da zargi duk wanda zai ganka zargin ka zai to anan mutum zai jefa mutum wannan duke in mutum ya kasance nan nan ne za ta kai shi kuma haka ne ko duk wanda yake shi duke shi kawai ba mai ci ba mutane shi ma bai biya ma kanshi bukata to wa zai yi cikin duniya yawa kuma wani mutunci zai babu shi fa idza tamadduhu bil mali wa fadilatihi inda mufaddilihi laysat li nafsihi to ta haka ne za a gane izan kenan a shi yabo da dukiya yabo ta dalilin dukiya da kuma fifita shi inda mufaddili a wurin wanda yake fifita dukiyan laisati li nafsi ba ga karan kan dukiyan bane ba shi yabon da ake yi ma kuɗi ko dukiya ba wai kuɗin bane kawai su kaɗai ake yabo a'a wa inna ma huwa litawassuli bihi ila ghairihi wa tasrifihi fi mutasarrifatihi yaban nan dai yana takaituwa ne kawai da dalilin saduwa da dukiyan nan ila ghairi zuwa waninsa wa tasrifihi da juya shi fi mutasarrifati a cikin huskokin da ya cancanci a juya shi a cikin su fa jami'uhu kaga shi mai tara dukiya idza lam yad'ahu mawadi'ahu in bai aje dukiyan na ba a wuraren da ya kamata a aje ta wala wajahu wujuha wa kun bai huskantar da ita ba huskokinta ghairu mali'in to bai zamo shi mai kudura bane akan dukiyan a bai zama mai kudi ba kudi dai suke da shi bil haqiqati a haqiqance a magana ta tabbaci a gaskiya wala ghaniyin bil ma'ana kun bai zamo ba mawadaci a ma'ana ta wadata kawai shi da tara ne kawai shi ma bai ba ta yi ba shi wadatan abin da zai wadata ka da bukatocin ka kana da bukatun kaza kana da bukatun kaza abin da zai kai shaye makanka hawaye da wannan bukatocin shine ya wadata sai ka zama da wadaci to amma kai baka shaye gashi nan kawai aje yake bukatocin ma sai karuwa suke me amfani wannan mutum bai zama ko da ma gashi nan mai kuɗi ne amma bai tantance a ce mai mawadaci ba sai dai a ce mai gashi nan ya tara kuɗi za mu za mu majin sunan shi gaba wala mumtadihin inda ahadin inda ahadin min al kuma wannan bai zamo ba wannan bai zamo ba abin yabo a wurin daidai mutum guda ɗaya daga cikin masu hankali bal wa faqirun abadan wannan kawai bar shi bari ma dai wannan mabukaci ne har abada kullum inda mutum haka halin shi yake to shi wannan mabukaci ne maimakon ya zama da ciya mabukaci ne shi har abada kullum ghairu wasilin ila gharadin shi ba mai saduwa bane zuwa wata bukata min a garaji daga bukatocin shi izma bi yadihi min almali domin abin da ke hannun shi na daga dukiya almuwassili laha wanda ke sadar da shi zuwa wannan bukatun lam yusallab alaihi alaihi ba sallata shi ba ba dora shi bisa kan wannan hanya ta biyan wannan bukatun fa shi ba khazina malin ghairi khazina malin ghairi sai yayi kama da mai tsaron dukiyar waninsa kawai kai ka ce wani duki mai gadi ne kawai na kudin mutane na mu lallai kai in suka yi mutu ba wala wala malal wala malahu kuma shi bai da wata dukiya saka annahu laysa fi yadihi min al mali shay'un kai ka ce a hannunsa babu wani komi da na daga dukiya wal munfiqu maliyun ghaniyun bi tasilihi fa'id al mal shi ko al munfiq wanda ke ciyarwa maliyun shi wannan muktadirun mai iko ne akan dukiya ganiyun mawadaci ne bi tahsilihi fawaid mali saboda tabbatan samun fa'idodin dukiya wa in lam yabqa fi yadihi fil min al mali shay'un ko da ba abin da ya saura a hannun shi na daga dukiya ba dai ya ciyar da dukiyan ba huskokinta ba dai ya biya bukatun da yake da ba to wannan shikenan shine mawadaci shine mai iko kan dukiya wanda ya samu wannan ko da ma yanzu awaye gari babu komi ga babu komi a hannunsa to saboda haka malai yace fanzur siyata nabiyina sallallahu alaihi wa sallam wa khulquhu fil mali kai duba zuwa sira tarihin rayuwa ta annabin mu sallallahu alaihi wasallam wa khulquhu kai duba zuwa ka dubi dabi'o'in sa fil mali gami da dukiya tajidu zaka samu shi kad utiya khaza'in al ardi an bashi taskokin kasa baki daya wa mafatihal bilad an bashi mabudayya na garuruwa na kasashe wa uhillat lahu al-ghanaim an halatta mai ganimomi wa lam tuhallal lil nabiyyin qablahu al-haliku ba halam ba halatta ta ga wani annabi da yazo gabanin sa sallallahu alaihi wasallam wa futiya alaihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam biladul hijazi an yi mai fatahi buɗi a rayuwarsa kamun ya bar duniya ƙasashe na hijaz ƙasan da ake ce musu na hijaz daga makka har zuwa najd nan da ake hudi wal yaman hakan nan an an mai an buɗa mai ƙasar ta ta yaman wa jami'u jaziratul arab da baki ɗaya ma jazirar larabawa wa ma dana zalika min shami wal iraqi da abin da ya kusa da wannan na daga sham da iraki wa julibat ilaihi min akhmasiha an kawo mai daga wannan kasashen min akhmasiha daga humusanta humusi shine a kasa dukiyar da ake bada duk wanda in ganima ce aka yi kaso dai na maki sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin Qur'ani shi humusi ne a raba a kasa biyar ya ɗauki ɗaya shine shine ka suna shi walamu anna ma zanatu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurbi wal yatama duka wannan na Allah ma gare shi shi koma walamu anna ma zanatu min shay'in fa anna khumsahu fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurbi wal yatama to wannan khumsin shine na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duka an kawo mai wa julibat ilayhi min akhmati an kawo mai akhmasin wa'annan wa jizyatiha da kuma jizya ta wa'anda aka ɗaga su garuruwansu suke kirista aka bar su ka addinin su ko yahudanci amma suke ba da jizya wa sadaqatiha da kuma zakata duka an taro shike shike tasarrufi shike tasarrufi da ita wannan duke dukkan aka kawo wanda abubuwan da aka kawo mai na daga akmas da jizya da sadaka shine zakka ma la yushba lil muluki illa ba'dahu abinda ba a taba kawo ma wa'ansu sarakuna ba sai dai bayansa duk abin lokacin da ya wuce ba taba samun wani sarki wanda ya samu irin wannan mulkin ba da ake taro mai duka irin wannan duke wa hadatu jama'atun min mulukil aqalimi aqalimi har yau abbancin wannan kuma wa hadatu jama'atun jama'atun wansu jama'a na daga sarakuna a mulukil aqalimi na daga wansu yankuna sun yi mai hadaya sun bashi kyaututtuka su ma irin su hirakalan nan in ba mance ba famas ta asara li shay'in minhu bai taba keɓance kansa ba da wani abu na daga wannan dukiyar duk suke zowa duka wannan yawanta bai taba shi ya zaɓi kanshi ba bi ya ce a wannan duka nawa ne duka a duk abin da ya zo bayar da shi yake wala amsaka minhu dirhamin bai taba rike daidai da dirhami ɗaya ba daga cikin wannan dukiyoyin ba da sarafahu bar dai kawai sarafahu yana juya shi ne masarifahu majuya tasa mana yana bada shi inda kamata a bada shi wa agna bihi ghayrahu kuma ya wadatar da waninsa ghayrahu bihi da wannan dukiyar wa qawwa bihi almuslimina kuma ya karho musulmai da wannan dukiyar wa qala har ma yace sallallahu alaihi wasallam ma yasuruni annani uhudan zahaban yabitu indi minhu dinarun illa dinaran arsuduhu lidaini yace bai cike abin da yake faranta mini rai da rai annani uhudan a ce ina da kwatankwacin dutsi na uhudu na zinariya ce nawa ne ladda za a bani wannan kwatankwacin dutsiya wato dukiya kamar yawan dutsen uhudu dutsi ne mai girma a ce ya bi su in minhu dinaru a ce a dinari ɗaya ya kwana a gidana ladda aka bani wannan dukiyan illa dinaran face sai dai in dai dinari ne wanda arsu suduhu da nake ajiye shi lidai ne saboda a'a gobe zan biya bashi barin aje to gobe in ta zo in bada da wannan an tambayo ni bashi to barin aje wannan gobe in bada bashi in ba haka ba ba na raina ba mun dadi ba ce gudiya da ya kwana gidana haka yake wani sallallahu alaihi wasallam wa tatu dananiru marratan faqasamaha wata rana ma an kawo mai dinarai ya rarrabe ta wa baqiyat min minha sittatun sai aka yi sauran dinari shida a cikin wannan dinaran da ya raba fa da fa'a li ba'di nisa'i sai ya bayar da ita ga daya daga cikin sashen matansa sallallahu alaihi wasallam fa lam ya'khuzhu nawhum sai barci ya kasa daukan sa hatta qama asir ya tashi wa kasama har ya rarrabe ta wannan guda shida da ta saura wa qala sannan yace al'ana istirahtu yanzu kam na huta wa mata wa dir'uhu marhunatun fi nafaqati iyalihi hakan nan Allah ya karbi ransa sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu alhali ko silkensa yana marhunun abin jingina abin jingina fi marhunatun abin jinginarwa fi nafaqati iyalihi da ya jingina da ita ya karbo abin da zai ciyar da iyalinsa da shi an ce wurin wani bai hude ma ne yake واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ya takaita ne min nafaqatihi game da abin da yake nafaka abincin da zai ci wal malbasihi da abin da zai sitar da abin da zai sitar da zai sitar zai sitar ta kansa da ita wa maskanihi da gidan da zai shiga alama tad'uhu daruratuhu absa abinda larurar sai take kiran shi ilai zuwa gare shi ma'ana abin da yake bukata kawai shi yayi abin da yake bukata na daga abinci shi yayi abin da yake bukata na daga sutura ita yayi abin da yake bukata na daga gira na shiga shi yayi bai da wani gida gira da je na ƙari bai da wani sutura da suka huce wanda yake bukata a jikin shi bai da hakan nan abinci wanda yake huce wanda yake bukata irin na ce ga mangazojin ka na abincin ka ne kawai naka ne kaji a bai haka nan ba sallallahu alaihi wasallam wa zahida shi ma siwahu sai ya guji abin da ya saura abin da yake koma bayan wannan fa kana yalbasu ma waje ya kasance yalbasu ma waje dahu yana san yana saka abin da ya samu na daga tufafi wa yalbasu fil ghalibi shamlata a cikin mafi rinjayar lokaci yana sanya abin da ake ma shamla irin tufafi wanda za a allazi yushmalu bihi jasad wanda ake hada ake ake lullube jiki da shi kamar da irin mayahi da za za a yafawa a rihe jiki da kawai shamla ko duk duka da wanda za a yasa suka dishi duka suka sifanta shi kayan da za a rufe jiki da shi ko ma dai irin kamar abaya ce da haka wal kisa wal kisa al khashina da kuma tufa wadda take mai kaushi ba ma mai laushi ba wanda irin wanda ya sanya ne wal burda da galiza da kuma alburda shi ma mayahi wanda yake mai kauri kamar wani kamar bargo wa yaksimu ala man hadarahu aqbiyata dibaji al mukhawwasata bizab sannan yana rarraba yana baiwa wanda ya halarto shi aqbiyatan jam'u ne na quba alkabba wato alkabba ita wanda take da ita ne wanda ake mata dibaji wanda take da akabiyata dibaji wanda take da wanda take dibaji irin sirfani za a ce mai ko wanda ake mata aiki yawa wanda ake ita gidan alkabba tana da aikin nan to wanda aka mata aiki da ya ce dibaji shi wanda aka yi aka yi mata aiki da alharir alhariri duka da su ne zamu gani ma ka shi alhariri ne irin abu ne mai walkiyan nan to ita wannan karan akbiyata dibaji almukhawwasata bizab wadda take almukhawwasata wadda aka saka ta bizab da zinariya mu da yake abin muna jin shi mun san da zinariya mun san saka to mun san ko mutum zinariya ba an iya a sanan mu ba an iya saka zinariya ba saboda karhi ne to amma sana'a ce ta wanda suka ana yin ta ni nan labari na ji a mali ko cikin tarihi suna da wuraren da suke su kware da irin wannan aikin saƙa a sa mata zinariya amma kwarewa iyawa ce yanda za a yi zare na zinariya yanda wanda ya iya zai sanya shi baya karewa yawa gwaninta ce kuma da kayan alfari na kuma yau ai ado da shi ba sa shi cikin tufa shi sai ake saƙa ne ake yi saƙa suke cewa nan ma shi ake al-mukhawwasatu al-mansuja ake ni bin zabi wannan yana baiwa wanda ya zo wannan ita ce ta yi duk wanda aka zana a kyawo da kuma ƙaye to yana ba wanda ya zo aka irin waɗannan tufafin sai ya ba wanda suke nan wa yarfa liman lam yahdur wanda ma bai zo ba shi ma sai ya aje mai wannan in wani ya zo shi da ba sallallahu alaihi wasallam izil mubahatu fil malabis domin alfahari da a cikin tufafi ma'ana alfahari da tufafi su kansu wanda zan yi biha da ado da tufafi laisat min khifal sharafi wal jalalati bai zama daga cikin ɗabi'o'i na daraja wal jalalati da girma wahiya min simatin nisa'i wannan alfahari da tufa da ado da tufa kawa ana tamaka cikin tufa wannan min simatin nisa'i yana da cikin alamomi na mata qur'ani ma ke cewa man yansha'u fil hilyati wa fil khisami ghairu mubin masu kawai suke cewa ai shi Allah shi ke da ƴaƴan shi mata ne mala'iku mata ne kajuwa su wa idza bushir ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan in aka ba wani ɗaya daga cikin ya samu aka ce an amma ka samu karuwa diya mace sai yoran nan ya murtuke huska ya rike ma ya ta kai da kawo an hada mai bakin ciki a me ma yake cewa zalla su muswaddan a muswaddan wa kazim inda ke cewa an yadda su fitar ne yake cewa a misu kuwa ala hunin an yadda su fitar wai yanzu ya rike shi haka akan wulakancin ganin ke wulakanci ne samu ya bar abin aiki wannan da aka waya mai yan nan ya rike ya ci gaba da rikon ta hakan nan akan wulakanci am yadda su fitar ko ko abin aiki wannan kawai ya sa shi cikin kasa ya binne shi ya danne shi shikenan ya a huce wurin haka ne ya hime haka nan ko suke yi ta suke ta binne ƴaƴan nasu mata Qur'ani kitabu zal mawdudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat ran tashi kiyama za ta tambaya su an da aka binne matan nan bi ayi zambin qutilat me lahin da suka yi aka binne su ma sa suke ba mu labari shi wani wani gardi ke ya zo yawan karatun yana ce wa izal mawdatu su'ilat bi sai ke ce bi ayi zambin qutilat yana ta maimaitawa yanda dai mutum alkolo ke ke in yazo Allah shi na ta maimaitawa yana ta ashe kai wani walarabe can wata akuya ta ma banna ka kashe ta shi na cewa bi ayi zambin kutilat da wannan hina aka kashe ta ashe shi ta cinye mai muddu na shakal wani abu da aka ce mai shakal sai ya zo a hausace ta mai bi muddu shakalin akalat muddu shakal da ta ce shine yasa ya kashe ta ba da shi yake ba wa izal mawdud an tashi kiyama ne wa izal mawdud su ilat bi ayi zambin kutilat to su wai sun ba suna tiya mata amma suka danga ma Allah suka suka suka dangana ma Allah suka ce shi yayin shi malaiku yayin shi ne ko mata ne shine Qur'ani Qur'ani ke cewa aw man yashau fil hidayati wa fil khisam yaru aw man yunashau cikin riwaya Hafs wanda shi bai da aiki sai kawai ya fara kullun yana cikin ado shi dai kawai ado dai wa fil khisam ghairu mubin in wajen koda ma faɗa ne ya ga masu koda ta ci baki ne bai zama mu bayyana bai zama mai bayani ba taryan taryan in mace ce ana faɗa da ita da an wala da faɗa da bata iya ta yi bayani ba daga farko magana ga azu da ke ga yanda ake ga yanda ake in mace mata kai ma tana haka sai a ce wannan ta zama mishi to wanda shi wai a bayani ba ma na ƙarfi ba ba faɗa ba ma na ta baki ma bai iya ba sai faɗa sai kuka wanda shi ba abin da sha mai kai sai ado shi ne za a dangana wa Allah ku ku zaɓi wanda kuke son ku wanda wanda ba ku son ku ku dangana wa Allah ba kuma Allah adalci ba to shine yake cewa wa izal mubatu bil balati wa tazayyinu biha laysat min khilaf salis salafi wa jalalati wa hiya min simatin nisa'i tana cikin alamomi dai na mata wal ma'mudu minha naqawatu sawi abinda ake abinda ke yabo na ga tufa abinda ake so ga tufa naqawatu sawi tsabta tsabtataccen tufafi kasance tufa dai ce mai tsarki mai tsabta wata wasu du fi jinsihi kuma mutum ya kasance yana tsakaitawa a cikin jinsin tufa cikin jinsin tufa ko ko shi cikin jinsin shi mutumin karan kanshi yawwa ban san kan ida ne a ci gaba ya riga wa kaunu lubsu misli gaira muskitin yawwa wa kaunu lubsi wa kaunu lubsa mislihi gaira muskitin limuru'atin limuru'ati jinsi kuma ya kasance da kasance abin da ake nema ne wal mahmud hallau shine kaunul lubusa mislihi sanya kwatankwacin wannan kayan gaira muskitin limuru'ati jinsi kar ya zamo ya wato ya zamo ba mai sariyarwa bane ma ga mutuncin jinshinsa kakkasa kayan da in kai cikin ire-irenku malam Muhammadu ka an san ka tela ne in ka so kakka sa wata riga wadda gata nan ganda cikin teloli a gace sai amma dariya ya tabbata kai kai tela ne ma amma kuma di baka ne wai shi wai yanzu ne shi wata tela ne gashi a telolin da da yawa ga su malam Zuhanu Tijani su malam Ali kai tela ne kake ka sa kai kayan ka hawa kawai da a ce wai wata tela ne ko ko mushe ne kai mushi kai mushi ka ya ce wai wai shi ma wannan wai mushe ne kake kamar mai nika mashin in mashin kake nika wannan shi ma ka ka arena ka kasa irin irin irin na na wanda suka dace da wannan shine ake so shine abin da ake so ga tufa da inda kake in sarki ne kai kai ma kaka ce a bari kai zuzurun wa cikin sarakan ka je ka sai ka je ka zubda ma muta wannan wanda kake sarauta kake musu sarauta sai ka zubda mutuncin su kowa sarkin ko ina yana shiga yana shiga ta ta alfarma kai ka zo ka shiga daga shinan kama na majiri kama ba ka to shine yake cewa kar mutum kattufa abin da ake so kasu zama kasu zama haka mimma la yu'addi ila shuhrati fi tarafaini wato kar ya zama saryan da mutuncin mutum mimma daga abin da la yu'addi baya kaiwa ila shuhrati zuwa shuhra fi tarafaini a cikin gehen guda biyu ma'ana kar ka yi ka kasa tufan da za za sanya ka da an ka hito kana walƙiya kamar mawaki shi ma ta kere in wurin da ake so ko da cikin sifan masu ko da sarakuna ne kar ka hito kana wani kyalkyali malam kamar duk ko ina naka wani zinariya ne duk kamar kai maka zama kamar waki sannan kuma kar ka yi sa kaskantattu kaya wanda za a wulakanta ka suma a ce wanda za su zubra ma da mutunci yawwa shine yace ai tsaka tsakin shine ake so ka taba na kowa ma namiji ne wa qad zamma shar'u dhalik shari'a ta zargi wannan wato ka tsaya ka sa darafin wannan karshen na karshe ko na na na karshen sama ko na karshen kasa wa ghayatul fakhri fihi fil adati inda nasi inna ma ya'udu ila al fakhri bi kasrati al mawjudi wa wufur al hali wa ghayatul fakhri fihi shi matakar da alfahari a cikin tufa fil adati a cikin al'ada inda nasi a wurin mutane al'ada cikin fil adati cikin abin da mutane suka saba shine inna ma ya'udu alfahari yana koma ne inna ma ya'udu ila alfakhri bi kasrati almawjudi zuwa alfahari da yawan abin da yake same saman me wufur hali da kuma cikar hali alfarin wanda ake alfahari shi shine aka ce yana koma zuwa ga alfaharin wanda ke akwai wanda kake da da kuma irin halin da kake ciki ba a so abinda ake ni wanda wanda wanda almawjud wanda ke akwai wanda kake da ake akwai wanda ya ishe ka wanda kake da akwai ya ishe ka kuma da kana cikin hali na akwai yawa ba ka yi ta neman kai ka cika ce mutum kuma akwai su mutane kamar cuta kai kullun kai har kwanan nan game da wa'ansu almajirai su abin da suke gudu yanzu ko da mu almajiran kawai ne su na birni ne na Kano su suka suke yanzu ɗaya suna ce yanzu ya kamata je ya samu ko komple ɗari ya dimka ya ce komple ɗari wani ya ce kai sun yi kaɗan ma nan kai ɗari uku ya kamata ba komple ɗari uku ya ce eh to yake mauli ya gabato kenan ka yi ta ba mutane sarka ya ce sarkawa kawai wanda zai sanya ne a cikin shi yau ka sanya ko an jima ka sa yanzu ka sanya ai duniya yanzu sai kana sanya sai ana sa tufafi ake kani ga Allah tana da mu dan muna albajan kawai da muke ganin wani abu an wuce mizani wanda ke akwai shine ake zance wanda ke alfaharin yana cikin ya alfaharin ka ya tsaya cikin wanda kake da kuma daidai da halinka yawwa in kai mai shi ne kana da hali sosai kuma a ce kana da daidai tufan da ya dace da kai shine kawai wa kazalika tabahi bi jawdatil maskani wa sa'atil manzili haka nan alfahari da kyawun gida da yalwan gidan wa tafsir alatihi da kuma yawaita kayayyaki na alatu na gidan wa kadamihi da barwansa wa markubatihi da ababen hawansa wa mun malakal arda wanda ya mallaki ƙasa wa jubiya ilaihi ma fiha aka tattaro aka kawo masa abin da ke cikin ƙasan nan wa taraka zalika zuhudan wa tanazzuhan ya bar wannan baki ɗaya saboda zuhudu gudun duniya wata na zuhan da neman tsarkake kansa fa huwa ha'izun li fadilatil maliyati malana ku bai da fahuwa ko to a ƙara sha ko malata yana ko fahuwa ko ko babu fahuwa nan babu to na ga wanda suka da take da fahuwa kuma tana da tana da ma'ana fahuwa nan eh fahuwa fahuwa ha'izun li fadilatil maliyati wanda yake haka fahuwa ha'izun wannan ya zama ya tattaro mai tarawa ne lifadiyatul maliyati ga farala ta dukiya wa malikun lilfakari bi hazil khasalati kuma sannan shi mamallakin alfahari ne da wannan ɗabi'an dasa in kanat in kanat fadilatan in ta kasance wata abin fifitawa ne wata farala ce za'irun alaiha fil fakhri ya mai yana da ma ƙari akan ta fil fakhri a cikin alfari wa mu'riqun fil madhi kuma mai asalantuwa ne fil madhi a cikin yabo bi idrabihi anha da kau da kai daga barinta ita dukin gatan an taro mai mata baki daya amma ya ba ita ce yasa gaba ba ita ce kallo ba ya duka ya barta wa zudihi fi fani da da da gudun da, da gudun duniya shi a cikin fanihi mai karewa shi ita ce duniya wa bazliha fi mawaniha da kuma bayar da ita cikin inda ake zato inda ya cancantan a bayar da ita alhamdulillah na ga muke da fasalin a lokaci ya kamata mujabirki na gani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين